إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي يومنا ثلاثة بيار قوتا نرجب هجرة شكرة دبو دا دليهودو دا أربعين ديدي ونداتي دا شا uku ne ko sha biyu sha biyu ga watan uku shekara dubu biyu da goma sha tara Allah yau za mu tashi za mu yi darasi na 169 a cikin littafi alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitabil aziz darasi na 169 insha Allah yau za mu tashi magana ta hana amsar rashawa wa ya harumu alai akhadhur rashawati wal hadiyya bayanin muna magana kan alƙalanci kula dubba na alƙalanci bayani da ya gabata na adalci tsakanin wanda kake ma shari'a yanzu bayanin da yake anan wannan babi da yake anan cewa an haramta ma alkali an san rashawa ko wata kyauta ta musamman haka ce rashawa kenan a hili ya ba da dan a danne haƙƙin wani kyauta ma wanda ce a can da ba ku da wata alaƙa ta musamman da shi a zo a meƙa mai ita ma kenan tana da kaiwa zuwa ga rashawa ita ma kyautar ma da ake bashi ita ma ma na ba ta da kyau bai kamata amsa ba wannan bayanai da yi na hana amsar rashawa ko kyauta ga mai shari'a ko alkali ga hujjar da yasa ya ci an hana haka an abdullahi bin amur qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anatullahi ala rashi wal murtashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma ya ce Allah ya tsine ma mai rashawa mai badawa da mai amsa وعن أبي حميد الساعدي عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول كيوتا دا أكي با ما أيكتا فنتكين أيكي با شما غلول كما وني bange ne sata a cikin kayan jama'a wanda ba haƙinka ba kaci wana da sai guda biyu da su ne kai hujjar hana amsa rashawa da kyauta wanda aka ci rashi ma'ana wanda yake badawa wal murtashi da mai amsar wanda su da ana sawa a hoto ana talla koron biya ko rifitar tsanin tutu da yaban laluwa wane ne kaza kaza to wannan hudi ne na hakika haka ne abu ne haramu dukkan addinai kowa duk mai hankali ya san rashawa tana rushe al'umma kuma zalunci ce ake zalunta masu karamin ƙarfi haramu ce bai halitta mutum ya yi ta haka kyauta da sunan kyauta kuma an san inda take kaiwa a can da baka da wata alaƙa ba abin da ya gama ku dalilin aikin da aka sa kai baka duk ɗaya ne ana ga cewa duk san cikin mace take illa abin da ganin abin a yanzu ya zama ruwan da ake cewa kamar ma wani haƙƙi ne ga ma'aikata na idan ka je neman wani aiki wanda yake aikin shi ne aka sa shi za ka rinka zuwa kana zarwa haƙƙinka ne wani bin mu gane wa za ka kama wani abu ne ba ida ba yanzu iri iri in kama zai ce maka wani ba kai kawo wani abu ba ko in ka ba da ce maka ashe ka gane ashe ka gane ake sa gaba iri iri ba za a baka ba to kan wannan ne malamai ke magana wasu malamai na cewa ko da haƙƙinka ne kakka ba da kamar ka ɗari mai gindi ne kan yinta wasu na ce a idan haƙƙinka ne ka ba da don a baka haƙƙinka a nan baka zamantowa cikin laihi idan shi wanda ya amsa shi ne a zalimi kamar ina ga su imam shokani ne ina ga sufin hasan suna ga cewa ma bai dacewa ka bar haƙƙinka matuƙa ka iya musu shi ko da wani abu za ka ba shi don ganin ɗarin miya zalimci kamar kamar kama ɗarin miya zalimcin gindi ke na zalimce ka kana da dama in dai domin asali magana cikin nasun ƙura'in ake hujja da shi kan magana rashawa wala ta kula amma lakum bainakum bil batil wa tadlu bi al hukam li taqulu firqan min amwal nas bil batil asalin kalmar ta ƙura'in ta ƙura'in Allah ya magana ka ku ci duki tsakaninku akan kakkare wata dulubi a hukamati me da layi kamar zama ku me ka zuwa ga hukuma da ta akulu fariƙa min amwal nas bil batil dan ku ci wani bangaren duke mutane kina asalin zahirin ta tazo akan ka bada dan cin haƙƙin wani asalin rashawa haƙƙin da ba naka ba to haƙƙin ma ke haƙƙin da ke haƙƙin ka yanzu a hana ka wannan ba amma wannan ana magana ka ba da ko ka ba alƙali ya baka haƙƙin da ba naka ba shine haramu qarara to da su malaman suna ce a idan wannan ne yayi hadari ko da ba haƙƙi ko da kana mata ko da ba neman haƙƙin ka bane ba ko da haƙƙin ka za a baka ka ba da ka taimaka ne amma ma gaskiya magana abin da ke da hujjoji a kansu idan zalunta ka za a yi ka bada gaskiya ba wannan sai za a ce ma haramu idan ba haƙƙin kowa ka ci ba naka ne aka ci dan ka rage asara dan da maka bada ba za a ci haƙin da haiwan nan kuma balle an san gari ba abin haidai kakai a yanzu haidai kakai je a ma wani aiki bai wa an zai in dai haƙin da bai wa hoto kakan haidai kakai rayuwa a cikin al'umma ta yanzu dai a yanzu dai abu ne a hili ne ka bada dole gaskiya to in dai ka bada kan darura shi suna kan hujja musa da labar mas'ud cikin masu kan hujja tana ga su mam hazibin azam su shokali suna ga mata lazim ne ka bada kudin dan kare kan zalunci na tana ga kaman ana ji kala shiga abokan gumi rahim wallah harar gumi da ke cewa duk da ana maganar hadarinta a cikin shari'a ya ce ko da a shari'a gumi a rukun sha ko a shari'a kasan wannan alkalin azalimi ne kai kake da gaskiya ba zai baka gaskiya ba ka bashi kudi ka bashi ka bashi da Allah zai ta zalunce ka ko ta shi kuma ta yi kowane hadari ta alkalanci ma to kuma ce ko alƙalanci inda ka san alƙalin zalimi ne amma a san to haƙƙin ka ne waza amma zai ci haƙƙin ka maka bashi ba ka bashi ka bashi ka kai ka kare maka zalunci ka bashi kuɗin dan kare maka kanka zalunci ba kai laifi ba to balle kuma abin da ba kan alƙalanci ba abin ka ne za a baka gashi kana da kuɗin ka ne misali za a je kana abin bashi ke ta zuwa kuɗin ba ta ba da mutum kuɗin wanda sun yi ba kuɗin ba ta ba bashi wani wani ba a ciki ba kun bai baka ba kuma ka hankali shi ne rayuwa kamar wani shi wani lokaci a kaga ana ce akwai ka bari gaskiya akwai matsala kuma babu nasi zahiri za a ce ka bari dan gaskiya akan zalunci ne kuma asalin zaman ta zo a bada ta ne wajen shirye da banna ne asalin ta zaman ta zo a ci haƙin ka bada ka ci haƙin wani shi ga zai zama cikin wata rayuwa ta musamman duk na kaɗan mana abin haka ba gaskiya ta ya zama to kusan bada wani inda haƙƙinka ne za a baka ba abin da baka shi ba ka bada da zamu dauki wacce fatawa ta wancan magabata Allah garauta musu Allah garauta mana cewa an ka bada mai amsa iya nan azalimi kai mai badawa ka kare ma kanka zalunci ne Allah wa alam wa ya haramu alai da hukumu ho gadaban iya maganar wai kuɗi da ake badawa na ankura jama'a wannan kuma tsarin da mata ta tsara wanda ya aiki wanda ya yi kokari a bashi kuɗi kuma kyauta ce aka baka ai ba wani baka ba kamar abu wannan ita ma take bada ko gwamnati ya bada wannan Allah wa alam yanzu muna magana rashawa anna abdul malik nan za mu tashi kenan wa yahrumu alayhi al-hukm huwa gadaban an haramta ma alƙali mai shari'a ya yi shari'a iya cikin halin hushi wani ya ɓata mai rai to ya bari haya huce kai je wajen shari'a ma yi ta ba daidai ba hujja kan haka ya kawo ruwaya wadda imam bukhari ya rubuta haka imam muslim sauran da irin sutun abu da sutun zidda sun kawo ruwaya duka da sabu sunan arba sun kawo ruwaya bayan bukhari muslim an abdulmalik bin umair qal sami'tu abdurrahman bin abi bakr qal كتب أبو بكر لابنه وكان بسجستان بأن لا تقدي بين الاثنين وأنت غضبان فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قدين حكم بين اثنين وغضبان yace shi abubakar ya aika ma dan shi ina sajistan sajistan yanki ne da mace na tsohon rashi a yau sajistan ya kenan iya matsayin alkali a can ya mai nasihar cewa la taqdi baina thanayn wa anta ghadban kakka yarda kai hukunci tsakanin mutum biyu kana cikin halin mushi sai ki ga mai shi ma ga dalilin shi ba dan ya ubada bane ba ga dalilin shi yace fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la qad yanna hakamun baina thanayn wa ghadban kada mai hukunci yayi hukunci tsakanin mutum biyu a cikin halin mushi kenan kawai da ka samu nutsuwa ka hushi sa ka yi abin da bai dace ba sai qada'u al-hakim la yughayyiru min al-haqqi shay'a hukumcin alkali mai shari'a bai canza gaskiya ko da menene ma'ana magana alkali dan ya zo ya wata shari'a sai ya ba mai gaskiya rishin gaskiya ya ba mara gaskiya gaskiya to wani abin da ya shari'a da ya batta sa wannan haƙƙi zama naka kai da baka da gaskiya aka baka gaskiya na alƙali maka shari'a kana nan baka da gaskiya ba hukuncin da alƙali maka bai canza komi in kai ne mai gaskiya kai ne mai gaskiya kai mai gaskiya baka kenan an haka baka haƙƙi da ma naka ba ba san ka ci haramu ba ta saboda alƙali ba ne kenan amin shari'a ne mai gaskiya ba haka ba ne sai yake hujja kan haka da ruwayar da bukhari ya kawo musulmi ya kawo haka asabu sunan imam tirmidhi ya kawo haka abu dawud abinda yake ruwa yake cewa man qudiya lahu bi haqqi akhihi fala ya'khudhu fa inna qada al hakim la yuhillu haraman wa la yuharrimu halala an malamin nake bayanin cewa man qudiya lahu bi haqqi akhihi duk wanda aka mai hukunci aka bashi haƙƙin dan uwan shi kenan haƙƙin wani ne aka baka alƙali ya shara baka da gaskiya ya baka haƙƙin wani ya ce fala ya hudu kakka amsa mai domin fa inna qada al-hakim hukumcin mai shari'a da yayi la yahillu haraman bai halitta harama haram ne alƙali bai halitta shi haka wala yuharrimu halalan bai haramta halal mai haƙƙi shine mai haƙƙi ko a hana shi kaga ya maka shakani mai gaskiya bai sa ka zama mai gaskiya mai hujja kan haka yace an ummu salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a khusumatan bi bab hujrati fa kharaja ilayhim fa qala innama ana bashar wa innahu ya'tini al-khasam fala'alla ba'dakum an yakuna ablaga min ba'd fa ahsibu annahu sadiq fa aqdi lahu bidhalik faman qadaytu lahu bihaqqi muslim bihaqqi muslim فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها أو ليتركها أم سلمة ما ترى أنه صلى الله عليه وسلم أم مني تكي بال الأبار تشيوى أنه صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب هجرته ياجي وتحيانيا ترجمة أقوه الجدنش ko dakin shi iya ji daga daki iya ji abin da ake a waje ana husuma ana rigima fakharaja ilayhim sai hutu wajen wannan masu rigima cikin bayani da kenan shari'a ce za a yi ana hayaniya sai ke ce musu ku sani kenan shari'a da zai fa inna innama ana bashar ni mutum ne wa innahu ya'tini al-qasam masu rigima kan zo mini za su waje na don yin shari'a tsakaninsu yace fala'alla ba'adakum an yakuna ablaga min ba'd yakan yi azo rigima a cikin abokan rigima wani ya wani iya magana da iya bayani kaga shi kamar shi ne gaskiya akan samu haka yace zai wani ya yi wani a cikin ku iya bayani fa ahsibu annahu sadiq sai ya tsammanin a bayanin da yake yi wannan shine kullum mai gaskiya fa aqdiya lahu bidhalik sai in hukunci da bayanin da yamin in bashi gaskiya aka samu haka to ku sani faman qadaytu lahu bihaqqi muslim duk wanda irin wannan bayani yayi iya bayani na bashi haƙƙi na wani musulmi to ku kai ga da manzo Allah ne hukunci ya bani ya ci banza ya ci bilis ce fa innama hiya qata'atun min nar wannan abin da na yanka bai da gaskiya na bashi wani yanki na wuta ne ya doka ta rage gare shi ni dai na hukunci na amma ga matsayin wani abu fali a huduwa a rarrabe tarkuwa ko ya amshi wuta ya ci wuta ko ya bura mutan haƙinsu nan annan kai wa'azi ne kashe ne yayi ga idan aka yi shari'a yakan yi aka zaɓa mutum iri da bayani kuma a yi shari'a ba shi gaskiya to kaka ce idan amma shari'a kai ne mai gaskiya kace kace banza a dan waka san haka nan balle wajen alƙalai balle kan rantsuwa ba rantsuwa ba nan wanda abin ya taɓa kana a nan a na je wani wuri wani kanti ana rigima tsakanin mutum biyu da mai sayan kaya ne a wajen su kuma da mai gidan abin da aka yi ce ya ba da iya da kaya tan biyu ya biya amma bai doka ba ya ba akwai an ba shi takardar an bom shi aka kira mu gida ci aina ya ce na ba da ci aina ga ya mini ya aka ka bani ko ya gasa bayani aka ce shi kuma wannan mutum mai gidan iya kwallo shi iya rikewa mai mu iya abu ne mai da yake mantuwa suka ce amma suka mai shaida kun bai mantuwa wani aina ka bani ga ya mini ko ya gasa bayani to ga ya mini ya aka ka bani ina shaida ina rubutu ya ce aina aka ce mu ga mu wani shaida hujja aka buga aka buga wallahi aka sa don ka da kara da ka ba da adaba kurin bayan ya ta daga baya ana binciken bon kun ga bon kin wallahi sai ga bon kin kuma ba amma da shi yana gana da ka ka bayani ya ka bayani da za a yi a da dadiya gaskiya amma kuma yana gaskiya ya dangana ita to zai da shi dole a ƙarshe kun da dabara aka yi zancen za abin za a yi kawai wani alama da ba a samu da a samu akwai zuru tunci tun da an mai abu ko hau shi ne ba an yi yanzu ne ko abin da ya sulu an ga da baka karya kun wani jin a baka hanka haka kun ne sulu tsakanin su kai je a bakun mun yi bayani daga baya an san baiwa kai karya ko abin da ka bada ko da baka hanka shikenan ga aka bashi kai shi to kaga kenan kaga bayani ka sai kuma shi yayi da gaskiya hujja amma ya kasa kawo hujjar da zai kwatanta ya bada kudin wannan to akan samu haka nan to kenan mutum dan kai ga an zo an shari'a ya iya bayani an bashi kayan mutane ya ce banza a mutakaci sai yanzu a da'awa wal bayinat maganar mutum ya zo da kilaran ka ce kaya kaza na wani kuma da matsayin in ka ce kaza mai hujja za ka iya kawowa a yarda abu kaza naka ne ya ce a da'awa jam'u da'awa jam'inta da'awa guda kenan mutai da'awa me da'awa wa hiya fi lugha fi lughati at-talab al-lugha aka ce da'awa neman wani abu ya ka misali qala ta'ala aka yan aljanna walakum fiha ma tad'un kuna duk abin da ku nema za ka muku aljanna aljanna ko ta tad'un kenan kuka nema kenan daga da'awa kenan asalin kalma kenan qur'ani ga ta ma'anar ta lugha wa fi shari'a a cikin shari'a ما كان الدعوة إضافة الإنسان إلى نفسه استيقاق شيء في يد غيره أو في ذمته ما دعوة ممكن ما كان هذا الشريعة كتشي الدعوة mutum ya dangana mu kanshi wani abu shi yake da haƙƙin wani abu a hannun wani abu shi abu a hannun wani ka ce wannan abin na hannun wani na wani ko ka ce ina bin wani kaza shin fizimati ka ce akwai haƙƙinka akan wani misali wani bashi ne wani abu ne babu abin amma ka ce ina ina bin shi kaza ka ka kenan kai da'awa anan kai da'awa wani haƙƙinka wani kayanka wannan kayan na wani ko yana da haƙƙi kaza a wajen wani shine ma'ana asalin kalmar da'awa wanda muke magana anan a shari'a wani mudda'i me mudda'i huwa alladhi yutalibu bil haqq me al-mudda'i akwai al-mudda'i akwai al-mudda'a alai in ce al-mudda'i ka kasa al-mudda'i ma'ana wanda yake neman wani haƙƙi kenan misali wanda ya zo ce wannan kayan na hannun gidan wani wannan kwanan hannun wani na wani wannan gona ta wajen wani ta wuce ko kurin ina bin wani jika kaza ina bin wani bashi kaza kurin ya dora mishi shine almuddai wa idza sakat wa idza sakat an almutalabati turik ya zo ce ina bin wani kaza to daga baya ce shikenan na bari sai shi mai labaci ya ka zo ya ka zo ka bayani ya ka zo ka a shikenan bari ta shi da shi ce kaza kuma zai ya daga na iyali idan yan hasa ne ma ya kyale hasa ne ma ya shi mai lahiya shi almuddai wal mudda'a alai huwa al mutalab bi haqq wanda ake nema al mutalab wanda ake nema da wani haƙƙi aka shi misali kenan ka ce kana abin wani wani wanda kace wannan gona tashi taka ce ko kana abin wani jika kaza shi ne almudda alai kenan an yadda aure wani abu akan shi to shi wa idza sakat lam yutrak wanda a na ta wanda idan aka ce mana ina kyale ba bare shi an ce wannan wannan kudi na banga shiga goma sai ka kyale wani kyale ka da kake magana to ba baranka ya zo ka kyale na kullum ba su kansu kenan amma shi wanda shi wanda shi wanda zo shi ke nema ina bin wani kaza kuma kuma ya kyale wani ba ya zo ya zo ya kawo kaza kaza kaza a ya ce ya kyale shi ne ma amma shi wanda kashi ne a hannun shi kayan wani ne ya ce wannan kayan hannunka wannan abun na na hannunka na wani ya kyale ka taika ba ka ta kun kyale kayan hannunka shi ma na kenan wanda aka mai da awadawa kan shi in ya kyale ma ba abin shi da shi ake nema da haƙƙi wal bayinat me bayinat a yi magana da'awa kuma da walbayinat ko me ma'ana bayinat jama bayyina wahiyar la alama ka shahid wa nawi aka ce kai ka kawo alama kamar zama shaida da kace kaza naka ne ina alamar da za ta kwatanta wannan abin naka ne shi mana kenan ka shaida kenan wanda ya shaida eh abu kaza da wanda ce dashi ne mu muna shaida kaza na shi shine shaida shine bayinat wal atharu fi hadha asalin wannan magana ta al-mudda'i wal mudda'a alai ga hadis ibn Abbas wanda Bukhari ya ka Muslim ya kawo sauran wurare daga bin maja kai asalin magana aka dauko magana hadis Abdullah bin Abbas yana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لو يعطى الناس بدعواهم ادعى الناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جديه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وانا رواية ابن عباس هنا بعد الأبار شوى منزع الله صلى الله عليه وسلم يأتي لو يوطى الناس بدعواهم عند أنا با متاني abin da suka nema kaza na wani kuma gona ta shigo a baka wannan mota ta wace kuma doka kuma ce a doka a bai shi to yace da'an nas jama'a amwal jama'a rijalun amwalahum da mutane su rika da'awal du jinin ai wani da wani da kashi rawa ko wani ne dukiya ta wani ta wace kurin da wani ta ta kurin daga na ce da kuma a bani inda an haka nan kurin da ka ce jinin wani da aka ya misali aka naka ba sai kai shi ba ka ce ko wanda kace shi kuma a yarda ko a hukunci ko ka ce kurin dukewa wani ta wace a yarda ai da mutane su da gawa ka mutane amma sai ta yi walakin al yamin ala mudda alai amma shi wanda aka yi da'awa a kan shi wani abu a hannun shi sai aka ce wannan abu sai wani ce nashi ne ko kuma ya ci iya bin ka kaza kai shi wannan rantsuwa aka ba shi ba wanda ya kara ba wanda aka ce ana bi a nan ya kawo abin da yake kan wanda aka ce ana bi a ruwa ta gaba sai kawo kowa abin da ke kan shi ruwa bin shu'aib cewa manzon ya ce albayyinatu alal mudda'i shi wanda ya da'awar kaza shi al mudda'i wanda ce wannan gona ta wace wannan gida na wani wannan kaza na wani ko ina buga jaka da ni to shi da ya wannan da'awa alƙali zai tsaye da shi ina shaidarka da ka ce wannan gona ta ka ce ko wannan gida naka ne shaida a ni dai haka ba wannan wasiya yi wadda shaida to a nan kenan idan bai ka shaida ba to shirme ne yake ba a zauwa a zo a ce kun haka a yadda kai kun an ture shi yanzu a nan sai shi wanda abin yake hannun shi sai shi da hujja kai a nan shi to kai yanzu sai shi bai shaida kai rantsuwa ka kare abin da ke hannunka amma na menene inda shi mai da'awa da ya zo ga shaidu cikakku wannan kaza na wane ne wani da ka haƙuri ya yi ƙari sun shaida wannan abin na wane ne an dole ka dangana kuma a bashi an dai shaidu adalai ne suka shaida kan haka to dole ga shaidu ba kuna ce maka na wani to yanzu kai da kaya ki hannunka he ka zo ka yi rantsuwa wannan kaya na wani wallahi ƙarya ce shi ke na baka a za mu ga gaba ko ka ce kare ce wala munafiki ne tsoban zai sai da zaba ba ruwan sai da umar tsoshi da kashi kashi kaga yanzu a nan yanda ake misali a karkara ko a gona kan rigima gona mutum sai ya zo kurin ya ce wannan gona ta wuce ko ta kakana ce zai zo ba shaida ko daya don kin alhaji wa zai rantsuwa ba bukatar rantsuwa shi ni da kayan ki hannu na zarar tsaye in ci wannan kana wani ina rantsa dole bar mun ko nawa ne dole bar mun tunda shi bai shaida bai shaida da wannan gona ta kakanci kwata ubin shi kun shi zuwa sai a sani alƙali sani shi wannan da a ci abin kyanin shi eh rantsuwa Allah na gona ta wuce eh rantsa shi kenan ko da ta wancan kince mu da alƙali ya yake da sanin shara ba wata dogon da ba a zan zawa shi ne magana da ke so kanta anan kenan wanda ya ƙara ya da'awa ana neman shi dan shi su ne mai hujja a shari'a bana ko mutum ai ku diban gana shaida mutum ake kashewa kan shaida ko hallahira saboda yarda da shaida da musulmi ulami adalai min shaida wani kashe wani ko akan zina mutum nan zina misali shaidu ake da musulunci ina ka shaidu to ko akali za ki da shaidu ko ka rantsa ba da kai kuma ko da zuwa kai ko ka rantsa wanda ga shaidu guda biyu wallahi ta wace kariya kake mu na shaida kullum zaka rantsa kariya ta ba ruwan da rantsuwa ka anan zuwa ba ta aiki rantsuwa banda aiki inda wani ya ce kayan shi kaza a hannunka ya ka shaidu a da suka shaida ko ka rantsa ba adda ta kalli zai ake da zai shara zai ba mai shaidu kai baka shaida ba za ka rantsuwa ka cika mutane ya da lahira kuma Allah ya kunce na haƙiƙa Allah san haƙiƙa ma da kalli yake zai ne
kuma aka rafi kuma aka fito irin wannan ai shi magana ita shari'a mutum sai rantsuwa ko ya mutu ko kai mutu ba ruwan shari'a ba ruwan shari'a da mutuwa wannan al'ada ce ba ai ba rantsuwa da mutu kai tsaye Allah zai kai mutum yanda yake so manzo Allah yana rayuwa zo a rantsuwa ta ƙarya a cikin mutane wannan bayan da yake kun ba mutu ba muna doka ake kula mutum in ya mutu kai mai gaskiya kenan ya ce an so a bashi a wannan ba shari'a bace ba al'ada ce shari'a ce ta al'ada wani ya rantsuwa da Qur'ani amma ya mutu tunda ya mutu kenan ƙarya ce a dauko ga a'a ba a shirya da rantsuwa ba yan uwa a musulunci dan a mutu sai a mutu mun sani mutum rantsuwa ya dauka maka wani yauni iyayewa anan kai tsaye Allah ka fashe mutu kai tsaye iyayewa ya Allah ya don Allah iya komi amma mu shari'a zahiri bai aiki da mutoshi in dai ya rantsi aka bashi ko da menene ai muka zaba gaba shi zaba gaba insha Allah babu wannan al'ada ce a ce in mutu a komo kowa shekara za shi al'ada mu in mutum ya rantsi gona shi aka bashi gona kowa shekara nawa in ya mutu wannan gona ya mai da ta ba wancan sannan al'ada ce ba shari'a bace ta Allah sai ya ce yanzu nan magana da yanzu ta da'awa da magana shaida isman mani da'a ma laisa lahu zinihin wanda ya da'awar wani abu ba ya ce da wani kaza na wani dan nan ka shaida kenan dan kakka ga ma'ana yau ka shaida ƙarya sauransu ka zo ka ce kaza na wani ko kai da aka ce na wani ka ce ba na bane ba duk wanda ya da'awar wani abu ba nashi ba ya ce nashi ne a matsayin shi ya karuwa da imam muslim ya roto aka ibn majah عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا ولتبوا مقعده من النار أبو ذر كتوى ناجي من ذا صلى الله عليه وسلم إياه كتوى من ادعى ما ليس له دون وند يدعى ورأى بند ما ناشي بيتي ناواني annabi ce falisa min nabai tare da mu ba wani annabi ce ba ruwan shirkai kuma ya baka ma labari albashir wani ta ba mu an adamin na tun daga duniya kama gidan zaman ka a wuta tun daga duniya ka kama falas ke da gana da wuri a gidan wuta ka kenan ba kama kan ayyari ba da an ka iya magana sauransu wa alaikum salam
misali babansu da ya rasu sai wani su da suna noma sauran bayan daji ne ta ce to da baban su ya rasu shi ya noma a wani sai ya tsallaka cikin daji wannan yake tsara ya ɗan da ya ke yi ta hebe kusan sauran yan uwan da su a raba sai suka ce a can shi kuma ya yi da abu a can ba kuna ba shi ya tsara da hannun shi ne ya gama shi mai a wannan shi a shari'a musulunci an ce wanda ya raya almawat man ahya mawat ko da haƙul lahu duk wanda ya raya wuri daji ne kai je ka sare ka mai da shi gona naka ne a shari'a musulunci naka ne kai da ka sare ka gyara wannan shi na uwansu wanda ya bari wannan shi ya ƙara haka ne haka ne a shari'ance haka ne iyayen dan ba kwa ji ba ba su jin mutum ne ubansa ya bar gona sai a kan gona ta uban shi daji da sauran ya yi tsara dajin ya gyara maka shi gona da uban ya mutu yan uwan gado suka ce ai duka na zai a ga bakin na baban wannan ne ya tsara wannan haka ne iya da haƙƙi wancan nashi ne gaskiya sharanci wannan kuma ya kai da hukuma a ce gace dawon gona tsakanin kai da kuma an bar ka tuma baka kuma shi kenan gwamnati ya amshe kuma ya amshe kuma daban sai yanzu yake cewa اسم من حلف على يمين فاجرة ليقطع بها مالا زنه wanda ya rantsuwa akan wani abu rantsuwa ta ƙarya dan ya ci dukiyar wani duk misali yazo wannan gona ta tawa bana ce ko ina baka alƙacin ƙarya ce na shaida bar shaida to ai akwai tunda san rantsuwa ce ko tunda ya san shi a shari'a an ba shi dama ya rantsi cika mutane in rantsi shi zaba ko sai ya rantsuwa irin wannan ta ƙarya da ya san shari'a tana aiki da za a yi aka rantsuwa ya ba mutum ka hannunka shi wanda ce nashi na bai da shaida kina alƙali ne ce to kai ranka ka zaka cika ka karje ga hanka sai ya rantsuwa irin ta ƙarya kaga nan magana biyu ce shi ta an yi kashe ga mai da'awar abin da ba nashi ba nan kuma kashe kai mai da aka yi da'awar ba ka shaida ba ka cika ta banza ake ga maka haɗarin ka yi rantsuwa ta ƙarya a baka mutane shi ne magana anan kenan sai kawo ruwaya da bukari ya kawo musulmi ya kawo sauran wurare na malaman sunna abu dawud tilmuzi haka ibn maja yace an abdullahi ibn mas'ud qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin fa man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajirun yaqtatu biha mal mar'in muslim laqiya allah alaihi ghadaban abdullahi ibn mas'ud ke cewa radiyallahu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce man halafa ala yamin wanda ya rantsuwa kan wani abu na rantsuwa kan wani abu a yanan ne wa huwa fi faji wani rantsuwa da ya rantsuwa ƙarya ce rantsuwa fajirci rantsuwa ƙarya ce ya yi ta ne ya katati biha ya katati biha malamin musulmin dan ya yanki ko ya amshi dukiyar musulmi haka kodan laƙiya laha wa huwa alai gadaban zai gamu da Allah Allah na kushi da shi haɗarin kenan za ka iske Allah cikin kushi ya kushi da kai wa ana bi umamata alharisi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqtati rajulun haqqa mar'in muslimin bi yamini illa harrama Allahu alaihi aljanna wa awjaba lahu an-nar faqala rajul فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان سواك من عراق رواية إمام ابن ماجه كاك إمام مسلم كاك إمام النسائي ابن ماجه abin da yake ruwayar abin imama alharisi ke cewa ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya fadar cewa la yaqtatu rajulun haqqa mar'i muslim bi yamini ba wani mutum musulmi da zai yanki zai amshi haƙƙin wani musulmi biyaminihi da rantsuwar shi wanda ce da dama shi amshi da dama na nuna magana rantsuwa ce ka amshi haƙƙin wani musulmi da rantsuwarka kenan da ga rantsuwa irin na an ce misali shi ya zace wani kaza na wani iyawa abin ku biyu ku misali ka san amsa aka yi misali mutum mutum ba mutum bashi dan mutunci tsakanin da kai baka bashi aka samu su butulai kurin da gabace baka bani ba ina shaida baka shaida yana ce ya rantsi ya kake kaga nan kaga ba da kai kai san ya rantsi ya rantsuwa shikenan a ce shikenan to duk wanda ya yi rantsuwa dan ya ci haƙƙin wani musulmi to shi ko alƙawlin Allah illa harrama Allah aljanna Allah zai haramta mai shiga aljanna kai tsaye wa aujaba lahu nar Allah zai wajabta mai wuta wannan annabi ya magana cikin mutane fa qala rajul min alqawm a cikin mutane da okay cikin jama'a annabi ke magana annabi ya wani magana sai sallama ya wani mutum cikin mutane sai ta ya rasulullah kenan wannan abin da ka hodi na mutum in ya rantsuwa ya ci haƙƙin wani musulmi da rantsuwa za a haramta mai aljanna a wajabta mai wuta wa in kana sha'an yasira ya rasulullah ko da abin kaɗan ne ko abin kaɗan ne ko da abin kaɗan ne za a haramta mai aljanna sai mu zana ce mishi wa in kana siwaka min arak ko aswaki ko iccen tsimin giya dan dan haki na aswaki kace aka kana ko ko dan ci aswaki na wani kaci da ƙarya balle magana kudi ko gida ko gona wannan alƙawarin iyalan nan kaga hadari ne kaga ka dabara kai ka rantsuwa kaga nan duk bai ka ba kwanta da abu ne na wai ka mutu anan sai ka mata shi a Allah ka da kawai kanka bala'i ne kura rantsuwa ta ƙarya ta kamun Allah ne gabawa ba na bayan wuce ba da kuturta kuturta ka kuturta ya da mu kyau ina ba ka kuturu shi ke ba kare ba me magana mu kuturu kan mutu ka ce a abin ya magana kuturta ya yi magana kuturta a haramta ma aljanna gaba daya ta gano ba ka sara ba ce ba ka je da cikin hushin Allah wannan ka zai shanka wannan kuma bawa Allah abinda Allah ya so ka yi kai tsaye Allah ba da wata wata aya mutum kuma mutu kai tsaye wannan ba mu maki kuma yau kana amma ba ka'ida bace da mu a namu anan muke daukan mutum ya zama kuturu dan ka tambaye kutare da mun da wani mai rantsuwa ba an ka samu kuturu go da ka samu nace laya ce kuna kai ga kuturu ce kuna duniya na ko na ko da ko na duniya kutare an ta kasa da ce kasa da ce su san mai laya san mai laya da mai ma'arna ne amma ko sun koyon kutare ka zo muna ƙi da mu ɗauka duk kuturu kudin laya ce duk abin an da an kuturu kudin kallo ana da kallon wanda ya laya haka ce mu wani al'adun alhali ba haka bane ba ba mamaki wani ya laya ya kuturce amma ba ka'ida ba ce ba eh ba ka'ida ba ce ba mutum ya laya kuturce aiki ya sai annabi ya rayu da ta ƙarya gaba annabi ya ta annabi kudin wa zigi musu ku hankali haka cika manza haka cika mutane haka kun yi musu kwarar sai ya ce turuku isbatar da'awa hanyoyi wanda za a tabbatar da mutum in yi da'awa a yarda abin da ya hudu haka ne to zama magana mai da'awa mai almudda ya mudda alaiko to yaya ne da aka ce a kashe da wata hanya ce ake yarda wanda ya da'awar kaza na wani a yarda ya ce hiyar al'iqirar mutumin da ya ce da ka ce wannan gona ta wace ni da bako kakana ya baka ita wata babana ce sai mutum ya ce eh haka ne ko an gane yadda haka ya hurci da kana wa shahada ko ka shaidu aka samu shi suka shaida wannan gona ta baban wannan ce ko ko shi ma'ana wanda aka ce abin kaza na shi ne ya yi rantsuwa cewa abu nawa ne shikenan ya ce ya rantsuwa sai al'ikirar me ake ni ya ne ikirakin da yake tabbatar shaida da take sa hurucin da zai sa ka ci abin abin da ne ya ce huwa da itirar bil haƙ shi ne mutum ya huruci da wannan haƙin cewa na wani ne wal hukumu bi wajibi dole a nan a yi hukumci da wajibi ne abin da ya huruci a yi aiki da abin da yuri don da an ce da kuma ce na wani haka ne idan kanar mukallifan mukhtaran in shi mukallafan in shi wanda ya ce eh gaskiya kaza na wani ana yarda idan ya zamanto shi mana ya cikin halin shari'a kiran ba makuci bane ba ba karamin yaro bane ba kuma ba matsani aka ba yace in gaskiya haka nawa ne ba ki misali makuci ne ka zo kace nan gona misali zo ne ya mutu ya bar gona ya da makuci to wani zo ce wannan gona ta wajen suwa ne wata wace rashin makuci ne to ba a ce ba da a ce da makuci zaka ta ko ce yaro dan shi yaro ne ka zo ka ce yazo ya ya ce wannan ka ce ba yarda da ba yarda da he in wanda ya ce ka zan hurcin sai in mai hankali ne mana iya cikin shari'a ake yarda da hurci da ya yi in mahaukaci ya hurci ko yau da hurci ba yarda ya ce wa ƙada rajaman nabi sallallahu alaihi wasallam ma'izan wal gamidiyya wal juhainiyya bi qararihim akan jini mako annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi jiri har lahira da shaida ta mutane ya yi jirin ma'iz haka gamidiyya haka juhainiya annabi wanda annabi ya sa an jefe su har lahira annabi da ba gane ne aiki da shaida duk da wasu kira da su na magana sirrin wanda ke nan ba shaida ba shaida ta kira kaga ko a cikin zuciya shi yayi kuma yarda da ya jefe su akan hurcin su magana ma mana magana shaida ma magana ikrar hurci mutun yarda da ya laifi وقال صلى الله عليه وسلم وقد يا أنس لمرأة هذا فإن اعترفت فرجمها ya ka ruwayar da nan salasalam wannan rigimar da aka samu ta wani a wani gari ba a madina ba wani ya yi zina ya yi kwartanci da matan mai gidan shi aka kama yaron aka ɗora mai aka ɗora ma uban bawa da dabba ɗari kambacin zina da ɗan idan ya cici ɗan shi sanar da yi aka ɗora aka mai tara haci tara tara dabba ɗari da bawa ƙato bawa shi kenan daga baya ana jita-jita sai uban yana haji labarin ana cewa wannan hukuncin ban Allah bane ba wannan na shari'a ba haka ba ake ba shine daga can yace bai yarda ba aka zo da shi da mai da da mai mata aka zo Madina ya zo ce shi mai da ce ya rasulullah ga abin da aka mun zo wajenka dan ka mana hukumci da littafin Allah haka ta hukuma ce mun zo daga wani hukumci da hukumcin Allah ya ni aka yi lahiya ya ce ɗana ne ya yi zina da matar wannan ɗan gidan shi ne aka ɗora mun dabba ɗari da bawa bayan na bada wasu suka ce mun abin ba haka bai yi ce na zo kamar hukumci da littafin Allah manzala ce zan maka hukumci da littafin Allah ba ya ce abin da za a yi ba shi ne ya ce abinda za a yi shi ɗanka tun da mana ya hurci ya rada ɗanka za a mai bulala ɗari da farko yace da farko dabbobinka da bawanka a maida makanka a maida mishi bawon shi da dabbobin shi wadda farko mana bai cikin shari'a zalunci ne kurum shi ɗanka za a mai bulala ɗari ita wannan mata wanda ya zina ta wadace zina ta za a je yin hita to zikar unes ka yi sabko ka yi sabko ka yi jijiri ko ka yi samako ka ta garin wannan matar mutumin ka je ka tambaye ta ga abin da aka hudi ga shari'a da aka yi ta yi in ta ce ta yi a can ma ka je ta kaga duk da an san mutum ɗaya bai zina amma aka ma ɗaya zina kai haddi kai tsaye amma ta biyun aka ce hita ce ina yi tun ba shi ne me yasa zai ce to ya za a yi a wannan shari'a zama kan take kuma gari ba abin gari ba a ilimance ai yanzu wannan abu misali za a iya samun dan ta'adda dan zalunci sarmayi ne ya san shi me yake kanci a shari'a sarmayi ne zina bula da ko kaga zai iya zawa yayi da awar da wata wanda ya so ko da wata ko da da halakar ta ita ya da basanta ya samu ba ya zo ce ai na zan da wance a ci abewa tunda shi ya hawa kashi a zo a ci a shari'a ita ko da wadda mata mutane ce zawara ce kaga ashirar za a yi shi abin bura ta kashe ta to kaga ka babu babu wani koda mu he in ta ce ta yi din da shi da abin din da ce yayi shi da mai haddi ita kuma da a tambaye ta in ta ce ta yi a can ma je nan wayo magana ce anan dai ka magana dai ta maganar itiraf kuma ta yi hurcin aka je ta wannan shine magana alƙirar abubuwan da ake tabbatar da da'awa da ta ba ko gidan mutum ya hurci sai a shahada aiki da shaida tahammulun shahadati fi hukukul adamiyyin fardu kifaya ɗaukan ba da shaida cikin haƙƙin ɗan adam an ci haƙƙin wani wani ya zo ya ba da shaida farko kifayat misali kan ana misali a gaban akai amma wani ya cuci wani ya cuci kayan shi ba mai kaza dai to idan aka nemi shaida ɗaya a cikin mu duwan ma'ana duwan da ya je ba da shaida shi ba duka yi mun je ba ɗaya ya je ba da shaida shi kenan wasu ka je sun ɗauke ma wasu ke wasu sun ɗauke ma wasu ya kauli ta'ala wala ya abu shuhada idza madu Allah ce su wanda ake kiran shaida kaskiya an yi wani abu an cuci wani ana neman shaida kun sani ka iya mana kuma kai wajen bada shaida wa da uwa fardu ayn kuma ba da shaida yadda take fardu ayn ne kenan ni misali na ji na san yasa abin dole amsa in je in ba da shaida me yasa zama dole na sani kuma ni na sani ita li qawli ta'ala wala takatamu shahadati wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu ka ku ɓoye shaida Allah ce duk wanda ya ɓoye ta ke zuciya shi ta bayan ɓoyen mana ya mizinihi ne ya yi laifi na ɓoye shaida bayan ya sani ke nan kaga kasan dole kudu gaskiya mana kaka kyale ana neman shaida ya ce wai jibu ala shahid aulul haq walau ala nafsi shi kuma wanda yake mai shaida wajibi na kanshi da wani gaskiyar magana yadda aka yi ko da abin shi zai shawa yace ya wannan magana da kauli ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin bil qist ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما ولا تتبعوا هوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا او تؤردوا فان الله كان بما تعملون خبيرا فان الله كان بما تعملون خبيرا yace ya wannan magana wajibi ka bada shaida ta gaskiya dan fadar Allah mai girma da buwaya yayi kira ya ai wallazina amanu ya kuma su imani kunu qawamin bil qist Allah ya ku umarni ku tsaya tsayin daka kan adalci shuhada lillahi ku shaida dan Allah walau ala anfusikum wannan koda ku abin zai shafa rashin gaskiya ko akan ka ne aure walidai ko uwayenka ne kana na kai rige tsakanin babanka kuma baka da wani kada kallon babanka shi fike ko shi har mari ko babanka ta fara misali da iya misali da ake misali ana hada da babanka da kishi ta misali da ake wani gima aka babanka zai kasa gane wani gaskiya sai ta gaskiya baba ce ta yi baba ta rabunta na dana wani lokaci a nan gidan hukuma wani ne irin wannan ya je hira gidan wani latijo latijan bai so a jaujen ɗaya shi sai cire shi da biyar shi ma ya rama tara mai aka sirri da gima aka ta kamsariya kaya kaya aka je to haka aka zo ke yayi yayi aka yi a kace bari nan babu da gaskiya da je mare shi a ta bari babu babu da babu da ya hada shi a ta shi ke da babu ga da ta shi da ya kara mari a tana birnin ba wani ba bai har mari shi wallahi to kenan ka wani gaskiya ko da kanka ne ko uwayenka ne ya ce in yakuna ganiyan au faqiran fallahu aula bihima anan ana ji hankalinka yakan yi wani lokaci wadata ta sa ka tausaya mutum ko ka ɓoye gaskiya da bashi da ta wani lokaci iya ka tausaya mai talaka ne haka gaskiya zai sha fada iya bai kuɗi biyan diya bai kaza ya ka ɓoye to duka ko mai kuɗi ne kaka ji da kuɗin shi ka tausaya mai iya kuɗi ka ci mutunci ko kai kaza ka je wajen shi haka ko da talaka ne kana ga misali zai sha wahala ka bai gaskiya haka wani ko diya kaza bai bai bai da hali ba ruwanka fallahu aula bima Allah ya cancanta ka bi abin da ya hudu ka diba talauci ko kai maganar talauci ko wadata ka diba ta kun kai dan Allah kai hidi ba kun Allah haddin haddin Allah kan abun ko da gaskiya magana salari ri da kashe fala tattabi'u hawa an ta'ajjulu la takabku bisan zuciya ta hana ku yin adalci nan duwa sai ana dinna ana magana da masu imani wannan kashin su ne ku zama to tsayin daka kan adalci ko wani gaskiya ko kanku ne ko uwayen ko danginku na kusa ko ku diba wadatar mutum ko talaka ku diba hukuncin Allah kan abin kuma kanku ba san zuciya ta hana ko adalci wa'in talu idan aka zo wajen ba da shaida ta kake wasu kalamomi wanda za su juya hakikanin gaskiya ta irin magana ta kalan magana sauransu za ka su gane gaskiyar magana ta gangam ka kai wata kalama za ta kashi a cikin abin shi talu haka kuma ta zai bayanin cikin bayanin ya kawo na bishiyar ɗan sirka ya ka shuba kan abin kan gane shin gane gaskiya abin a kasa gane abin to Allah ce ko kuka ɗan kwana kai ɗan kwana ka juya magana a wutu urudu ko kudin ka kyuli ko dan kasa kasa ka kyuli ka ce a kudin ka kiya to wannan kusa fa inna Allah kana mata'un al-khabira Allah san gaskiya Allah kai Allah zai kama ka da gangan ka juya shari'a ko ka san kasa ka kyuli gaskiya ana neman gaskiya a hukunci ka ki hodi to wannan Allah zai maka hukunci kanka Allah shine masani kan komi Allah san gaskiya dinnan bayani ne kan wajibi ne mutum ya isar da shaidar da ya sani kuma ya hudu gaskiya kan magana wa ya harumu an ya shahari ba gairar ilim kuma an haramta mai shaida a kan jahilci baka na aka yi kurin ka zo kurin ka yi rantsuwa ta ƙarya ko ka yi shaida ta ƙarya haka aka yi na mai shaida aka ne ana zaɓa labari na wani lokaci wani dan uwa ya mutu da Allah shi da Allah gafarta mishi aka kiraye shi shari'a ya je shaida gaba alƙali alƙali juji ne to juji wani sun san abu addini ta yadda aka tsaye kun yi cayewa ne caye dan ina gama ka da Allah dan girma kawai ka rantse da Allah wani abin kasa haka aka yi shi mace ya shaidawa ya yi shuru sai kalli wanda ya kashi shaidin ce wallahi jika goma ya bani wallahi na aka yi ana gana gaba nan kun ce mun ta mai dan Allah ga gaskiya tsakanin ga Allah haka aka yi ya shuru ya kalli ta ba ce wallahi ce wallahi shiga goma ba ne la yi tunan la ba la ba sani ba shi ke da gudu Allah ya ce illa man shahida bil haqq wa man ya'lamun sun suka shaida ta gaskiya kuma sun san abin suka shaida kan shi ya ce wa shahadatu zur min akabar da kaba'ir shahadatu zur tana daga cikin mahi girman laifi shi da ta karya li hadisi abi bakara qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbar al kaba'ir qulna ya rasulullah قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت yace abubakar ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashabai ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir kuna so in ba ku labari da mahi girman kabira a cikin mai lahima mahi girma suka ce bala ya rasu da eh a gaya mun yaron za'an yake jero musu babban ya ce al-ishraku billah shirka da Allah wa uqul walidain da guje ma uwaye ko rashin da'a ga uwaye da yawan magana yana kishin gide fadil he zamna he gyara zama yace ala wa qawlu zu ala wa qawl ala kamar ta tambaye ne da magana ta zur da shaidar zur kira su ma suna cikin kaba'ir fama zanu karirwa iyakon komawa ala wa qawlu zur wa shahadatu zur iyakon komawa hatta kunna har muka kace la ta wasu da ma shiru kadan da ma shiru kwalai kamar zalima annabi kenan abin ya ya tuka ala wa qawlu shahadatu zur ala wa shahadatu zur ala wa qawlu zur shahadatu zur ta abin har muka wannan anan kira muka tausaya mishi ta da ma ya shiru sai cewa man tukubalu shahadatu su wane ne ake karbar shaida su ya ce wala tukubalu shahadatu illa min al-muslim al-balik al-aqil al-adal ita kan taron tsawace ba a karbar shaida ta mai shaida sai musulmi ne an san musulmi ne kuma ya balaga kuma mai hankali ne kuma adali ne kai kana ba sun gamu ne ake yarda ya shaida alƙali zai dangana ya yaki da shi da su musulmi ya balaga mai hankali kuma adali falatu kabar sharatul kafir wala ala misli ba a karɓar shaida kafiri ko a kawai amon shi kuma na neman shaida kawai yana aka neman shaida ya kawo na wancan kawuli a ba ruwan da shaida ka kai ko da kawuli na wancan ya abu ba aiki da shaida kawuli kan kawuli ko kan kawuli da kawuli ta'ala wa a shahidu da waya adalin minku Allah ta yi koyi shaidar adalai biyu daga cikin kana kenan ya ce wa kawulihi mai mata zama na shahabina shuhadai cikin gana shaidai ce cikin wani kuka yarda duk cikin hujjoji ne kenan kenan Allah da ce shaidu ta mi ta mi mutar da mai shuhada cikin wanda kuka yarda da su kenan ya aja mutum kin adalci kenan wal kafiru laysa bi adalci kan kawuli ba adalci ba kawuli ba adalci bane ba babu adalci kan kawuli wala mardin kuma ba yardadde bane ba a wajen mu wala huwa minna kuma ba cikin me yake ba kuma Allah ta yi wanda yake daga cikin adali daga cikin ku kawuli ba magana yarda kai shi kuma bai daga cikinmu kaji magana kenan sai kenan ba a yarda da shi da kahuri wala tuqbalu shahadatu sabi kun ba a karɓar shaidar yaro karami da kauli ta'ala wastashahidu shahidaini min rijalikum kai shaida kun ce shi ne kawo ba ka shaidar yaro dan Allah ta ku nemi shaidar shaidu guda biyu daga cikin mazaje na ku ita wasabiyu laysa min min rijalina yaro gaba cikin mazaji kayan fa cikin shaida yaro yace kuma wala tuqbalu shahadatu ma'tuh wal majnun wa nawima ba a karbar shaida wani wawa baro baro haka da mahaukaci akwai da ba mahaukaci amma mawawa ne amma ba mahaukaci ba amma ya ce sai za ta mana mahabul ba ba ba ta mahaukaci amma kuma an san dai ba cikakke bane eh wawa wawa wani wawa haka mutum ba cikakke ba dai mutum ba cikakke ba ba ka da su li'anna qawluhum ala anfusihim la yuqbal dan ko da magana ta kaza ba yarda fa ala ghayrihim aula kenan idan ta zama idan abin da shaye su to za su shaida ga wani yace wala tuqbalu shahadatul yace wala tuqbalu shahadatul fasiq haka ba a yarda da shaidar fasiki a musulunci ba da shaidar shi لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ونمي شهد عدلي دغ cikinku fasiki ko ba adali ba ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة الخاء شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه أنا صلى الله عليه وسلم يأتي لا تجوز شهادة أخ خائن بيها لتا شهادة خائن معناها شهادة بتبنى أخسن خائنيني ha'ina ko san shi to ba in kashi da bayar da wala ha'ina haka ha'ina an santa ha'ina ce haka zanin haka shi an san mutum mazinaci ne haka zanin haka mazinaciya wala zika gimar alakhir ko na an san misali suna da adawa da wani ta ka wani abu aka ce ai wannan shaida tun an san wani suna adawa da shi baiwa mai shaida in ma suna gaba ko suna adawa shi ne ba da mai shaida shine magana ta gimar mana wanda yake da an san shi da shi ba shi ne bai mai shaida na gane ya kamata mu tsaya Allah kai wannan ciwo اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته